الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا السلام عليكم ورحمة الله alhamdulillah yau muna lahadi takwas ga watan jimada a tsani shekara ta dubu biyu a dubu ɗaya kai da ɗari hudu da arba'in da hudu wacce ta yi daidai da ɗaya ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu za mu ci gaba da karatun littafin mabahis fi ulumul qur'an na manna'ul katan Allah ya masa rahama har yanzu muna kan gabar shubuhohin da masu inkarin wahayi suke kawo wanda suke ganin kwata-kwata ba wani wahayi da ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam su da aka suke karyata qur'ani da duk wani abin da ya jibanci wahayi wannan ya yi daidai da tintina abin da kafirai suka faɗa yadda Allah ya hakaito da suke cewa ma an zalallahu ala basharin mai shai ba wani abin da Allah ya sauko wani ɗan adam wai kawai ƙirƙira ce mutum zai ce wai shi annabi ne ya ce an masa wahayi sai su ƙaryata to shibha ta biyu ita ce malai ce waza amal jahilu jahiliyuna kadiban wa hadisa jahilai ko masu rayuwar jahiliya a da da kuma yanzu suna riya cewa annahu alaihi salatu wassalam cewa shi annabi salatu sallam kana lahu min hiddati zaka yana da kaifin kwakwalwa wa nafazil basira da zarcewar tunani wa kuwatul firasa da ƙarfin hasashe wa shiddatul fitina da tsananin faɗaka wa safa'in nafs da tsarkin rai wa sidikin ta'ammul da gaskiyar lura yana da waɗannan abubuwa wai mai maye ja'aluhu yadriku maqayisal khairi wa shar shine yake sanya shi yake iya fahimtar ma'aunin alkhairi da sharri wai tsananin basirarsa ce da kaifin hangen nesansa da ƙarfin hasashensa da tsananin lura da yake da ita wai wannan ne yasa yake iya gano abu kaza alheri ne abu kaza sharri ne walhaƙa walbatil da gaskiya da kuma ƙarya bil ilhami ta hanyar ilhama wa ya ta'arraf ala khafayal umuri kuma yake gane yake iya sanin ɓoyayyen al'amura bil kashfi ta hanyar kashafi a yaye masa abubuwa ya ga abin da ba kowa ne yake iya gani ba walwahayin nafsi da wahayi na rai wato ya ji abin ya ɗarsu a ransa wala ya harjul ƙura'an an an ya kuna asarar lil'istin batil akali sai wadda aka sai suke cewa ƙura'anin nan ba zai fita daga kasancewarsa wani tasiri ne na bincike na hankali da fahimta ta hankali ba wai tsananin hankali da basira annabi ne ya sa har ya iya ma wai kirkirar ƙwar'ani amma ba wai wani wahayi ne da ake masa ba wal idrakil wujdani da kuma riskar abu a rai abbara anhu muhammadin bi usulubi wa bayani wai shine sai shi annabi ya kera maganar irin abubuwan da ya ji a ran nasa sai ya kera shi da irin usulubinsa da irin bayaninsa amma su iya ganinsu da kafircinsu ba wani maganar wahayi ba wani maganar jibrilu kawai tsananin basirarsa sai da kaifin hankalinsa da tsarkin ransa da kaza da kaza in ya zauna yana ta tunani yana ta tunani sai rinka tunano da fahimtar da hararo da hango abubuwan da ba kowa ne yake iya hangowa ba to amsa akan wannan ita ce wa ayyushayin fil qur'an ya'tamidu ala zaka wal istinbat wash shu'ur masu wannan shibha sai a tambaye su to yanzu a cikin alqur'ani ga baki ɗayansa daga bakara zuwa nasi ko daga fatiha zuwa nasi su nuna abin da yake ya dogara ne akan kaifin basira da istinbadi da kuma abin da mutum yakan ji a ransa ya bayyana shi kuma a harshensa su faɗi wani ayoyi ne wani ɓangare ne na alƙur'ani ayoyin da suke maganar aƙida ko na mu'amala ko na ibada ko ƙisoshi da wa'azi da kwaɗaitarwa da tsoratar wanda suke ciki shi ne za a ce wanne ne a ciki za a ce hankalin mutum zai iya hararo su shine sai ce faljanibul ikhbari wa huwa qismun kabir min alquran bangaren abin da ya shafi bada labari kissoshi kenan wanda kuma wani wani bangare ne mai girma da yawa a cikin alqur'ani akwai labarai da kissoshi masu yawa la yumari akilun fi annahu la ya'tamidu illa ala talaqqi wa ta'allum wannan ɓangaren abin da ya shafi ƙisoshi na alƙur'ani babu wani mai hankali da yake da kokwantancewa ba abu ne da ya dogara da abu ne da baya dogara ga komai sai ta hanyar koya da kuma karɓar labari shi labari abin da ya riga ya faru ne ya wuce ko? babu yadda za a ce wai hankalin mutum zai ba shi cewa shekara ɗari da ta wuce ko dubu da ta wuce an yi abu kaza an yi abu kaza ya faɗi labari tartartar yadda abubuwan suka faru kuma a bincika a ga cewa tabbas abin ya faru ba zai yiwu ba sai dai a ba shi labari a ce lokaci kaza an yi kaza ko ya karanta amma wai don tsananin basirarsa ba a gaya masa ba bai karanta ba ba kuma kirkirar labarin ya ba kawai ya iya hararo baya ba wai hasashen gaba ba ya hararo baya ya ce nan da shekara 100 da ta wuce ko 200 ko dubunnai an yi kaza an yi kaza an yi kaza a wuri kaza da su masu suna kaza da kaza kuma a duba tarihi a ga haka ne wannan ba zai ba a hankali to kaga shi annabi sallallahu alaihi Allah ya sanar da shi a cikin alkur'ani tarihin da ya girma kaka ya girma kunni domin tun farkon halitta halittar sama da ƙasa da abin da ke cikinsu da abin da ke tsakaninsu tun daga nan Allah ya fara ba shi kissa aka zo halittar shi kansa adam ɗin sannan wayanda suka biyo bayan adam da wanda suka bi bayansu aka yi ta magana aka yi ta faɗa ƙisoshinsu har zuwa kan annabi isa har zuwa kan wasu daga cikin almajiran annabi isa bayan ɗauke annabi isa ɗin har zuwa ga su kansu ƙwarai shawa to yanzu wannan za a ce hankali zai iya yiwa ya karɓi cewa kawai mutum ya zauna ya yi ta tunani ya yi tunano abubuwan da suka faru shekara dubu ɗari ko miliyan ko ƙasa da haka da suka faru ai ba zai yiwu ba shi abin da ya shafi tarihi dole sai dai ta hanyar koyo wani ya gaya wa mutum to kagan suka ce shi ƙura'ani annabi ne ya ƙirƙire shi da kaifin basirarsa to a nan sun faɗi domin ga kisoshi nan da yawa a cikin alkur'ani wanda a hankalce ba za a ce mutum ya hararo su ba laƙar zakar alkur'ani an ba a mansa makamin al'umma alkur'ani ya ambaci labarin al'umman da suka gabata wal jama'at da jama'u wal anbiya da annaba wal ahdas at-tarihiyya da uban tarihi da suka faru alkur'ani ya ambace su bi wa ƙa'iha sahiha da abubuwan da suka faru ingantattu a daƙiƙa kuma masu zurfi kama zukur shahidul iyan kamar yadda wanda aka yi a gabansa zai iya gani za ka ga alkur'ani yana wasafa yadda abubuwa suka faru kamar a gabanka aka yi ko kamar wanda zai faɗi yadda aka yi wanda aka yi a gabansa kamar yadda zai ba da labari kai kuma da kake karanta ƙur'anin in kana fahimtar yaren alƙur'anin da sirrikan da suke ƙur'anin ana faɗar ƙisa sai ka rinka ganin kamar a gabanka aka yi kamar ga abin yana faruwa a yanzu fatar alkauma fiha sara'a كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية Allah ce sai ga su a kwakwance kitika-kitika zabga-zabga kai ka ce kututturan dabino ne wanda sari da zago da gara da kuma suka rarrake shi suka cinye komai ya zama totuwa sai ga su a kwakwance yayin da yake faɗar wannan ake karanta kake karanta wannan sai ka rinka hararo abu kamar ga su manya-manya kitika-kitika duk ga su nan a faffaɗa a mamaci to wanda ba a yi a gabansa ba ko kuma ba gaya masa aka yi ba zai iya ba da irin wannan labarin kuma a ce ba kirkiraye ba kaga ba zai yiwu ba فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين يجوي بايا yace na gaya muku na isa muku da saƙo na yi muku nasiha amma ba kwa ƙaunar masu yi muku nasiha to yanzu ga irin ta ga irin ta nan kun jawo kanku ɗaya annabi ya ce fa kaifa asa ala kaumin kafirin ni me zai sa ne wani bakin cikin abin da ya samu jama'a kafirai abin da suka jawo kansu kamar yana cewa Allah ya ƙara in kana karanta kisar annabi Nuh a suratu Nuh da surar sauran wuraruwa yanda yake suranta irin faman da ya sha da gwagwarmayar da ya sha sai ka ga kamar gashi kana ganinsa lokacin da yake wannan faɗi tashi ya kawai inni lakum nazirin an ibudallah wattaquhu atiyun yaghfir lakum min dhunubikum yace summa inni da'awtuhum jihara summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara har yake wa'inni kullama da autuhum duk sanda na zo ne musu wa'azi lita gafira lahum ba wani abu nake nema a wajensu ba kawai don kai musu gafara ya ubangiji ja'alu asabi'ahum fi azanihim sai su cusa yatsunsu cikin kunnuwansu wasta ga shausu ya bahu su rufe fuskokinsu da tufafinsu wa asarru su nace sun kafe sun dage wasu akabaru su kibara sun yi girman kai matuƙar girman kai ka gani in kada karanta kisar annabi musa da harun lokacin da ya ce su tafi su je su shiga garin an ɗaƙiya a baitul muƙaddas allah zai ba su nasara duk suka kware masa baya suka ce inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fazhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'idun ce to wai kai da ka damu sai mun je mun yi jihadin nan wai shi Allah ba mai iko ne akan koyo bane ba mai karfi bane tafi kai da ubangijin naka ku je ku yi yakin mu dinnan da kake ganin mu kaga inda muka zauna dinnan muna zaune a nan ba za mu dara ko ina ba muna jiran ku ku je je ka kai da Allah naka ku je ku yi yakin sai gashi daga shi sai dan uwansa Harun ya ce rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruk bainana wa bainal qawmil fasiqin ya ubangiji sun min tawaye yanzu ba wanda nake da garanti a kansa a cikinsu daga kaina sai dan uwana haruna Allah ka yi min maganin mutanen nan ka raba mu da su to kaga za ka ga surar abin annabi musa da harun ga su abin tausayi a gefe guda su kuma shakiye ga su can a gefe suna ta musu isgilanci ku je mana ku je mana ku da Allah naku ku je ku yi yakin mana muna kallo ai za ku yi nasara ku je ku je kawai shi sai ma ya ce mu wani taimakawa addininsa kamar yadda da aka ce su sadaka suka ce ashe Allah ma talaka ne shi sai na sai ya nemi marance a hannunmu to kaga duka wannan bayani filla-filla da alkur'ani yake yi shine mala yake cewa kama zukura shahidul iyani ma'atul zaman zaka ga kamar wanda akai abin a gabansa ne yake bada labari tare da kuma an samu tsawon lokaci da faruwar abu ana maganar kissar annabi Ibrahim ko adawa da samudawa magana ce ta dubunnan shekaru masu yawa kafin bayyanar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bare magana na ba'adam an adaka ta magana ma archaeologists su magana miliyoyin shekaru suke cewa an shekara miliyan kaza mutum na farko an gano wani kokon kai a ko a australia ko a india ko a brazil ko a irani an yi hasashe an gano kokon kai ne na baka fata to wannan an yi hasashe kuma ya shekara miliyan uku wane ne gashi nan dai to za ga annabi yana ba da labari alkur'ani yana ba da labari kamar jiya-jiyan nan aka yi abu ma'atulin zaman tare da tsawon zamani alladhi yadribu fi a gaware tarihi wanda yake zurfafawa cikin zurfe-zurfen tarihi ila na sha'atil kawalil ula har zuwa lokacin da duniya karan farko ta faru mimma la ya da'u majalar li'imalil fikiri abinda ba zai bar wata kafa ba ta yin amfani da tunani wa dikkatil firasa da kaifin hasashe ولم يعاصر محمد صلى الله عليه وسلم تلك الأمم tare da cewa annabi bai yi zamani da waɗancan al'umman ba wa hazihil ahadis da wayannan kuma abubuwa da labarai fi ƙuruni halmukhtalifa a ƙarnoni mabambanta hatta ya shahada wa aha bai rayu da wayancan al'ummu ba wa hazihil ahadas ko ahadas ya kamata da wannan auba da suka faru fi ƙoroni ha a ƙarnoni daban-daban hatta ya shahada wa ƙaya ballantana ya halarci abubuwan da suka faru wa yankula an ba a haya ciro labaransu kamalam ya tawaras kutuba ha kamar da kuma bai gaji wa littattafan wayannan al'ummun ba liyadursa da ƙa'iƙa ha domin ya yi darasi ya nazarin zurfafan abubuwa wa yarwe a habara ya rawaito labaransu Allah ya kore wannan domin ai wasu suna cewa inna ma yu'allimuhu bashar wasu suna cewa asatirul awwali naktataba ha fahiyar tumla alaihi bukuratan wasila wai wani ne yake koya masa ko kuma wai kwakwafowa yake daga tatsuniyoyin mutanen farko to Allah sai ya ce wa makunta bi janibil garbi iz kazaina ila Musa al'amra baka gefen yamman wannan dutsen yammacin wannan dutsen lokacin da muka gudana muka hukunta al'amari na wahayi da manzanci ga annabi Musa ma kunta mina shahidina baka kasance daga waɗanda suka halarci wannan abun ba walakin na an sha'ana korona amma dai mu mun halarci al'ummu ƙarni bayan ƙarni fatatawala alaihim al'umar rayuwarsu da ta yi tsawo sai suka rudu da tsawon rai sai suke ganin ba ma za su mutu ba in ma an mutum to an mutu kenan ba za a ƙara tashi ba wa makunta tsawayen fi ahali madiyar baka kasance kana zaune a cikin mutanen garin madiyana ba tatlu alaihim ayatina kana karanta musu ayoyinmu walakin na kunna mursilin sai dai mu mun kasance mu ne masu aika manzanni kuma Allah ya ce tilka min anba'il gaibi nuhiha ilaika waɗannan suna daga cikin labaran gaibu da muke wahayinsu zuwa gare ka ma kunta ta'lamuha anta kai baka san su ba wala qaumuka mutanen ka ba su san su min qabla haza kafin wannan lokacin kafin wannan wahayin to kaga wannan ya kore duk masu cewa koya masa ake ko rubutowa yake kuma Allah ya ce nahnu naqussu alayka ahsanal qasas muna baka kissoshi mafiya kyau bima auhayna ilayka hadha alquran saboda wahayin da muka yi maka na wannan alqur'ani wa in kunta min qablihi la min alghafilin duk da kafin wannan wahayin ka kasance cikin wanda ba su san wayannan kissoshi ba kuma Allah ya ce wa ma kunta ladaihim idh yalquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam baka tare da su a lokacin da suke jefa alƙalumansu domin yin istihara ko neman zaɓi a gawaye ya cancanci ya reni maryam duk baka wurin a lokacin da abin ya faru amma gashi Allah baka labari kana ba da labarin kamar da kai aka yi abu wa minha yana daga irin wannan amba'un daqiqa wasu labarai zurfafa tatadamman tatanawal al-arkam al-hisabiyya wanda suka kunshi lambobi da lambobi alƙalimma na hisabi allati la ya'lamuha illa darisul basir wanda ba mai iya sanin su in ba mai karatu kuma ƙwararre mai basira a cikin karatun nan nasa ba Allah yakan saukar da wata ayar da bayanin lissafi daki-daki lissafi wanda yake mai zurfi kuma wanda daidai yake lissafin misali da Allah ya faɗa a ƙisar annabu Nuh ya ce walaƙada arsalna nuhan ila kaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa hamsina aman fa'akhazahum tufan wa hum zalimun hakika mun aiki nuhu zuwa ga mutanansa annabi nuhu ya zauna a cikinsu yana musu wa'azi shekara dubu illa hamsina aman ba shekara hamsin ɗari tara da hamsin fa aka zahumar tufan a tsawon wannan lokaci waɗanda suka yi imanin ‘yan kaɗan ne kamar yadda Allah ce wa ma'amana ma'ahu illa kalil ba waɗanda suka yi imanin da shi sai ‘yan kaɗan a tsawon shekara 950 wahum fa aka zahumar tufan sai ruwan tufan ya kama su wahum zalimuna alhali suna masu zalunta kawunansu Allah ya halakar da su ya dilmiyar da su a cikin wannan ruwan da ba taɓa ruwa na musiba irinsa ba to wa hadha muwafiqun lima jaa fi sifri takwin min at-taurat wannan lissafi da alkur'ani ya zo da shi cewa annabi nuhu ya shekara 950 ya yi daidai da abin da ya zo a cikin attaura fi sifir takwin a cikin old testament idan aka ce sifir takwin shine ake cewa genesis ka san ita bible da kake ganinta ba littafi ne guda ɗaya ba littafai ne guda biyu akwai tsohon alkawari da kuma sabon alkawari tsohon alkawari shine old testament sabon alkawari kuma shine suke cewa new testament wai tsohon alkawari wai a yanda suke fada a taura ce to shi kansa tsohon alkawarin ba littafi guda ɗaya ba ne littafai ne wajen 27 a haɗe da manya da ƙanana da manya da ƙanana kowanne da lambobi in aka yi magana ɗaya biyu sai a yi lamba sai a yi paragraf a yi lamba sai a yi ɗaya to haka suke to littafi na farko da yake cikin tsohon alkawari shine the book of genesis da hausa shine suke cewa farawa littafin farawa domin shi ne ya kunshi labarai da ƙisoshi tun daga halitta annabi adamu har zuwa annabawan banu isra'il a ciki ne suka yi ɓatanci san rai ga annabawa kusan ba annabin da suka ƙyale shi isa su suke ganin don mayan an yi ɓatanci ga annabi musulmi za su tada hankali bayan su suna yi wa nasu annabawan batanci a coci ma ake koya musu annabuwa ne ya yi kaza annabuwa ne ya yi kaza to shi kuma new testament shi ma littafai ne na jin sun kai arba'in amma manya-manyan su ne guda hudu john matthew peter eh, pa, peter ko john Matthew, Peter, Luke, Luke. To sai kuma ƙanana-ƙanana haka akwai irin su matsatsalu, excessial suke ce masa kome, akwai proverbs, karin magana, akwai waye, akwai waye. To haka dai gashi, to dukansu wai su ne aka tattara su aka ce wai the holy book of Bible. tsarkakakken littafin Bible. To wani abun mamaki babu a cikin littafin kuma inda aka faɗi kalmar Bible ɗin. Shi ko ƙwar'ani da kansa ya faɗi sunansa. Ko? Inna hazal ƙwar'ana, inna hula ƙwar'anin kare. Wa ma gashi nan ma an zalna alaikal ƙwar'ana. yasin wal qur'anil hakim to amma su bayan da aka faɗi sunan ma littafin bare a ce wannan littafi Allah ne ya saukar da shi shi ko gashi kitabun anzalnahu ilaika kitabun unzila ilaika inna anzalnahu fi lailatul qadri a cikinsa za ka iya ma samun tarihinsa da kansa ya bayar to wannan wani babban abu ne da yake tabbatar da gaskiyar alkur'ani to wannan shekaru da annabi nuhu ya yi wanda alkur'ani ya ce shekara dubu ba hamsin haka kuma dai a cikin attauran ma ko a cikin tsohon alkawari littafin farawa shine spirit takawin ko ka ce genesis haka ma aka faɗa sannan wajen kissar mutanen kogo ashabul kahf da Allah ya ce wa labisu fi kafihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a su waɗannan matasa sun zauna a cikin wannan kogo tsawon shekaru ɗari uku kuma har suka ƙara tara a kai ɗari uku da tara kenan to wahiya inda ahlul kitabi salasu mi'ati sana shamsiya amma a lissafin yahudi da nasara lissafin kalanda wacce take amfani da tafiyar rana to shekara ɗari uku ne to me ya kawo tara wasu nuna tis wannan shekaru tarar hiya farko ma baina adadin sinina shamsiya wal kamariya shine bambancin da ke tsakanin shekaru da ake lissafi da tafiyar wata sune lissafin musulunci da kuma da ake tafiya da tafiyar al'amfani da tafiyar rana shine lissafin miladiya wanda yanzu yau aka ce ɗaya ga wata saboda kaga shi watan musulunci dukan watannin ɗayan biyu ne ko dai ya kwan 29 ko kwana 30 29-30 29-30 to su kwana su akwai masu 31 akwai masu 30 akwai masu 29 sannan kuma da ma mai 28 february ko akwai wata waka firamare wai menene sati days have september april june and november all the rest have 31 excepting february alone which has but uh, 28 that's one and 29 in leap year to ka gani to wannan shekaru ai wannan kwanaki kaga idan watan musulunci ya kwan 29 su kuma nasu ya kwan 31 ya ɗarawa na musulunci da kwana nawa kwana biyu wanda ya kwana 30 na musulunci 29 kaga akwai kwana ɗaya ƙari nasu ya kwan 28 namu kuma ya kwan 30 kaga kwana biyu to wannan kwana biyun kwana ɗayan kwana biyun kwana ɗayan kwana biyun kwana ɗayan so sha biyu a shekara su ne a tsawon shekaru ɗari uku in aka tattara su za su zama shekara tara kaga dukka ta alƙur'ani tunda ana magana ne da larabawa su kuma larabawa nan lissafinsu da lissafin wata suke ba da rana ba to duka kowane ɓangaren sai aka faɗi yadda shekarun yake a nasu lissafi walabi su fi kafihim salasa mi'ati sinina a lissafin kalanda mai tafiyar rana wasdadu tis'a a lissafin mai tafiya da wata shi kenan to yanzu idan ba wanda Allah ya koya masa Allah ya sanar da shi ba ya za a yi mutum duk kaifin basirarsa kawai ya zauna ya tunano cewa an yi wasu mutane sunansa asabul kafi an yi kaza an yi kaza an yi kaza har ya ba da wannan cikakken lissafin wanda babu kuskure a cikinsa abinda ake cewa so accurate ya zama daidai wa daidai ko point ɗaya bai ƙaru ba bai ragu ba duk fa ana mai raddi ne ga masu cewa wai shi annabi kaifin basirarsa ce ta sa ya koyi ya gano ƙur'ani da duk labaran da suke ciki da waye to shi ne ma ce famin aina a ta muhammad sallallahu alaihi wasallam bi hazihi da ƙa'iƙe sahiha to ta ina muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da waɗannan da zurfafan bayanai ingantattu laulam ya kun yi wuha ilai in ba don ane masa wahayi ba wa huwa rajulul ummi kuma gashi shi mutum ne ba uwa wanda bai yi karatu ba bai yi rubutu ba allazi ashe fi ummatin ummiya kuma ya rayu ne cikin al'umma wacce ba sa karatu la taktubu wa la tahsubu ba sa karatu ba sa rubutu waƙad kana ahlul jahiliyatul ula to su jahilan ma farko sun kasance azka min mulahidatil jahiliyatil mu'asira sun fi ma jahiliyar na wannan zamani mulhidai na jahiliyar wannan zamani wato na farkon sun fi su ma basira sun fi su kan gado domin su da suka tashi karyatar fa'ina ula'ika waɗancan lam ya ƙulu inna muhammadan nisaska هذه الأخبار من وحي نفسه كما يقول هؤلاء waɗancan ba su ce annabi yana tsotso waɗancan labarai ne waɗannan labarai daga wahayin kansa ba cewa shi yake zama kawai saboda kaifin basira sai abin ya ɗarsa a ransa su ba su faɗa haka balƙalu cewa suka yi nahu da rasa ha zuwa ya yi darasinsu ya koya wa umliyat alaihi aka yi masa imla'insu aka yi musu shiftas yana rubuta shi ne da Allah ya ba da labari wa kalu a satirul awwali naktata baha fahiyar tumla alaihi bukuratan wa asila sun ce tatsuniyoyin mutanen farko ne ya kitata baha da ya je ya kwafo fahiyar tumla alaihi shine ake tai masa imla'in su ana fada yana kwafa bukuratan wasila safa da yamma su haka suka ce to kaga inda suna da wata hujja da gaskiya ce eh to wannan zai yiwu to amma wane ne a wannan lokacin a zamanin jahiliyar masanin da ya zo da yarwar abubuwa shi wanda ya koya masa yake faɗa ke rubutawa me yasa shi bai yi da'awar shi ne annabin ba ko ai ɗaukaka ce abu ne na samun ɗaukaka ai da shi malamin shi zai da'awar cewa shi annabi shi ya dawo shi sahabinsa ne ko ɗalibinsa ne shi kawai sai ya ɓoya ya ta koya wani ya zo ya tattara komai ta sha ta ya ce wasu sun ce tsafi ne wasu sun ce to in tsafi ne su ma su je su ba 'ya'yansu mana koko su ba sa son naira sai dai shata da ubanai ce allah kau kaga wato abu ne da hankali ma ba zai ɗauka ba walam ya talakka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama darsan ala muallimin kat kuma annabi bai taba zuwa ya koyi wani karatu a wajen wani malami ba daɗai kama sayati kama yadda labarin kama yadda bayani zai zo famin aina ja'atu hadhihi al-anba fuj'atan to ya akai wayannan labarai suka zo masa ba zato ba tsammani lokaci guda ba da an balagal 40 bayan ya shekara arba'in. duk tsawon rayuwarsa a cikinsu kafin ya shekara arba'in bai taɓa furta wata magana ta wahayi ba ba a taɓa ganinsa da wani ba su da kansu kuma ba mutumin da suke mutuntawa suke darajtawa suka yadda da gaskiyarsa da amanarsa irinsa to amma bayan shekara arba'in sai Allah ya masa wannan wahayi ya zo yana faɗa yana faɗa yana faɗa sai kuma suka ɗau gaba da tsana ta duniyan nan suka ɗora masa ba don wai ba gaskiya yake faɗa ba a'a saboda ya zo ne yana so ya raba su su rabu da abubuwan da suke kai wanda suka gada iyaye da kakanni na jahiliya su dawo kan gaskiya to shi kuma ɗan adam yana da wahala ya tashi daga abin da ya saba zuwa wani abu sabo shadidun alaiha tarkuma ta ta'awwadu to shi ne ce in huwa illa wahayin yuha ba komai bane sai wahayi da aka yi masa haza fil janibil ikhbari to wannan a bangaren bada labari ke a bangaren kisoshi zai zo kuma bangaren abin da ya shafi aqida shi ba zai yiwu a ce kawai kaifin basira da kaifin hankali na mutum shi kenan sai ya iya tunani ya hasaso ya kuma kafa wata aƙida to shi ne abin da za mu tashi a karatu na gaba insha Allah eh komai ya bi shi eh so da duk yan rudo don ba kakka ɗauka wannan abin wai labari ne da ya wuce har yanzu ana yi ai musulunci da mutum ne da yanzu an mamance da shi i domin yadda aka yi ca a kansa gida da waje ko ta ina to da yake addini ne na Allah ƙwar'anin na Allah ne ya yi alkawari shi da kansa zai tsare abinsa sai dai kowane kare da doki ya zo ya haushinsa da haniniyarsa ya tafi ya bashi ya bar addinan ba yadda za a yi zuhirahu aladdini kullihi walaukar halmushirikuna